أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق الناس الهدي والهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم من داخل كاتم من موقع مالك حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين المكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في هريسة جبل إذا آواه المراه أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن إمام مالك يا رب حديثي وجمال منسى عبد الله dan abdurrahman dan abi hussein al-makki hadisin shine anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la qat'a fi samar mu'allaqin ba a yanke hannun barawo in ya saci ƴaƴan itace suna kan bishiyarsu ko ƴaƴan dabino suna kan bishiyarsu ko ƴaƴan ayaba ko ƴaƴan mangoro ko ƴaƴan lemu ko ya an wani abu dai wanda sun ce rafi a kan dukiyarsa ba riga an yanko shi an saukar da shi ba an sa shi wurin ajiya ba wala fi harisa ta jabalin haka kuma ba a yanke hannun ɓarawo don ya kamo dabba wanda take ba ta da mikiyayi sai dutse wasu dabbar da aka sake tana yawo in akuya ce da ma ku hadisin da yake cewa hiya laka auli akhita auli jibi in ka da akuya daji to ta zama taka ko ta dan uwanka ko in kun bari ko ta zama ta kura amma aka tambaye shi raƙumi fa raƙumi na ruwanka da raƙumi raƙumi ruwansa yana cikin ta abincin da na kan bishiyoyi har lokacin da mai shi ya same shi ha in an ga mutum da tunkiya a hannu da tunkiya a hannu ko da rago a hannu ko da taure a hannu ko da akuya a hannu ya samu a daji ba za a yanke masa na ya yi sata ba tun da ba a garke ba ba a hannun makiyayi ba bai za a wahul marahu idan ainihin dabbar ita harisu jibirin din nan idan ya dawo wurin da yake kwana wurin da yake kwana awil jaririn ko ko ya'yan bishiyar an taro su an kawo su wurin da ake canyawa ko ko cikin rubu ko cikin so falqattu fi ma balaga sunan mujtahidin janni to nan kan wanda ya sa ƴaƴan bishiya a rumbunsu ko a todinsu ko a wurin da aka yi shinge ake canya su to duk wanda ya saci abin da ya kai kudin irkuwa shine wato dirhami uku to za a yanke hannunsa haka kuma wanda ya saci akuyar ko tinkiyar a wurin kwanansu ko a garkensu ba a daji ita kadai ba حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن امرة بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان خطرجة فامر بها عثمان ان تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقضي فقطع عثمان يده إمام مالك يا رويت وانا حديثي ورن عبد الله عن أبو بكر فيكو يا رويت وجن بأبانسا فيكو يا رويت وجن أمرته سر عبد الرحمن النصاري wani farawo saraka ya yi sata fi zaman Usmana fi zamanin Usmana lokacin da Sayyidina Usmana yake halifan duniya hutu jatan ya saci uturja wato uturja din na an yi khilafa a kansa wani abinci ne mai kama da lemu dan lemu tunda aka uturja guda ɗaya kenan to shin yaushe zai zama har ya zama kuɗin dirhami uku shi shi ne aka ce a a yi hotonsa ne kamar yadda ake yin hoton wani abu da zinariya a yi lemu hoton lemu na zinariya famara sunna Usman ya umarni ya an ta kawo a kimanta abin da wannan mutumin ya sata fa kurumat aka kimanta shi salatu salatu diraya dirhami uku min sarfi isna ashar dirhaman a lokacin da ake canji dirhami uku wato yana rubo dinari kenan tunda dinari yana canjin dinari a lokacin dirhami goma sha biyu ne goma sha biyu an kasa sau hudu shine kashi ɗaya zama uku kenan bi dinari faƙada Usmanu ya dahu yana Usmanu shi yanke hannun wannan farawo kar a mance dai muna cikin a muna cikin kashi na ƙarshe na cikin shari'ar musulunci wanda muke cewa kullum irinsa ne wato ba abin da zai mutum ba zai iya yin sa da kansa ba ƙungiya ba za ta yi ba jama'a ba za su yi ba sai hukuma duk abin da zai fidda jini kuma in ba a manta bai don koro abincin daga farkonsa dai har kusa da na ƙarshe wanda muke ciki a yanzu domin yanzu maganar yanke hannu ake yanke hannu ko kasan yana fidda jini saboda ka shine abubuwan da ba mai iya yin su sai hukumar musulunci muka girgo tun daga aƙida guda biyar ibada guda biyar ibada guda biyar ta biyar din ita ce jihadi jihadi shine na biyar domin an faɗi aƙida guda biyar shine imani bayan ka yi imani da Allah shine addinin gaba ɗaya to Allah zai nemi kai imani da mala'ikunsa littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara biyar kenan cikin zuciyarka to saura ibada guda biyar sallah zakka azumi hajji jihadi ma'anan jihadi wato ka yaƙo mutane ka yaƙo hankalinsu su shiga cikin addini yadda kai Allah ya kyauta maka kai ma kyauta mutane kamar yadda kike yaƙi da jahilci ana zuwa da takobi ne ake yaƙi da jahilci amma kaga yaƙi ne yaƙin zaɓe ana zuwa takobi ne amma yaƙi sunansa saboda haka da an ce jihadi din nan kada hankali ya kama cewa zubar da jinin mutane shine jihadi a'a zubar da jinin mutane sai abin ya kai matuƙa an rasa mafita ubangiji yana kiran mutane ku zo ku bauta wa Allah idan masu tsafi ne ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun rijalakum adfiratan wasma bina'an وأنزل من السماء ماء فأخرج من السماء رزقا لكم فلا تسألوا إلا أندادا وأنتم تعلمون هكذا أكرا متاني تهنجر حكومة حكومة da aka yi mata mubaya'a akan musulunci din to wannan shugaban wannan hukumar ko sarki ko imam ko halifa to shine zai rubuta takarda ya aika waɗannan jama'a ko a cikin kasarsa ko wajen kasarsa cewa ku bar tsari ku zo mu bauta Allah ubangijin mu ubangijin iyayen mu da kakannin mu wanda ya san wanda ya tsare wanda ya ruwa wanda ya tsoke wanda ya mana komai da komai bar bautan da yake ai bayani idan sun yarda shikenan su aika wannan sarki takarda sun yarda shikenan sai su musulunta in sun ce ba su yarda wace to akwai hanya ta biyu ku zo mu daura amana amanan zaman lafiya mu kiyaye juna sharuɗan zaman lafiya ku zo ku rike naku mu mu rike namu wato lakum dinukum waliy dini to in sun ki wannan na biyu sun ƙi a zuwa bauta wa Allah sun ƙi a hada hankali a yi zumunta ta ɗan adam da ɗan adam amma kowa ya addinin sa in sun ƙi wannan su da to sun da kun yi haka ba mu yarda ba kuna so ne wata sai mun shiga masallacin juma'a ko mun je masallacin idi ku zo ku farma da ƙarfi saboda haka akwai yaƙi tsakanin mu to sai a faɗi yadda za a yi yaƙi wannan shi ke kawo jihadi yaƙi na kashe mutane amma ba wai kowane jihadi ne ake kiran sa kisan kai ba haka mutane masu littafi a kira su ya ala kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bayna bainakum Allah na abudu illa Allah wa la nushrika bi shay'an wa la tashhadu ba'duna ba'dan wa ba'dan min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun idan masu littafi ne ko sai ku zo ai addinin da kuka sani ne cewa Allah shi kadai ake bautawa ai abin da kuka sani ne ba wani canji a sabon annabi ne ya zo wanda yake ku zo ku haɗa imanin sa da imanin da kuka da sauran annabawa shi ma ku imani da shi ku zo a nuna muku abin da aka samu na canje canje cikin shari'a tun da shi addini ba a canja shi sai dai a canja shari'a kamar yadda Qur'ani ke faɗi kullum wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun na umma tun daga zamanin Adam hatta cikin duniya addini guda ɗaya ne tak sai dai shari'o'i da ake canjawa saboda yanayin zamanin da aka shigo kowane zamani akwai shari'o'in da za a canja a samu sauki a samu ragi a samu ƙari a samu yadda zamani ya kawo yadda Allah ya ga dama ya aiko to wannan shine biyar kenan ga aqida guda biyar ga ibada guda biyar wannan duka idan mutum ya yi adalci zai ga kamar misalin gwamnatocinmu misalin gwamnatin Najeriya ba ruwanta da wannan kamar yadda muka yi bayani ko ka ga dama ka yi tauhidin ko ka yi duk ɗaya ba ruwan ba su hana maka ba za su saka ba haka ibada in za ka yi ba za su hana ka ba za su saka ba kaga nan kan ba za a ce a yaƙe su sun ƙi shari'ar musulunci akan waɗannan guda goma guda biyar masu biyowa bayan wannan mu'amala tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da mutane ko tsakanin mutane da mutane su kuma su masu biyar ne akwai naɗe-naɗe na amana kowa abin da ya cancanta a naɗa shi a kansa kuma akwai amana ta magana akwai amana ta alkawari akwai amana tsakanin mutum da Allah akwai tsakanin mutum da mutum akwai tsakanin mutum da mutane kowace amana aka kulla da in na kaya ne in na magana ne in na asiri ne in na alkawari ne to lalle inna Allah ya mulku an tu'addul amanati ila ahliha sannan sai kenan daga cikin mu'amaloli guda biyar na biyu sai abubuwan da za su haɗa mutum da mutum a tsakanin kuɗi da kuɗi ko kuɗi da kaya ko kuɗi da aiki ko kuɗi da amfani to wannan shi ke jawo albuyu a kuma shakalaha to wannan shi ma har yanzu dai gwamnati ta najeriya ba ta shiga ciki ba ba ta hana ba a yi ba ta sa a yi dole ba in ka ga mutum ya gama da gwamnati cikin harkar kuɗi to shi ya neme su ya shiga bankin su ya karɓi bashi ko yake zai kafa factory a cikin kasar su to nan ne za su sa baki amma don kawai kana sai kana sai rabar ruwan gwamnati ko kai ko karkai amma akwai waɗansu gwamnatoci da ake cewa suna sai mutunci ba ka da iko ka je kasar su ko don za ka yi ibada a kana sai kana sai rabar sai kama ka alhali ko Allah ya halatta wa halalla bil bai'a wa harrama riba ta haka kuma mu'amala ta uku ita ce aure da abin da aure zai kawo abin da aure zai kawo shine saki idda in an yi saki ko abin da zaka aura ko abin da ba zaka aura ba ko adadin da zaka aura ko irin da zaka aura ko irin da ba zaka aura ba ko yadda za ku zauna ko in an mutu da za ku yi gado wato usura kenan al'awar shakhsiyya wannan duka gwamnatin Najeriya ba sa hannu ba ko kai ko kar kai ko kai da yawa ko kai kadan duk ba ruwan su kaga nan nan ma ba za a zarge su sun kin shari'ar musulunci ba musamman ma nan arewacin Najeriya wato abubuwan da alkalai suke da ikon yin su duk na shari'ar musulunci suna da iko su yi su sai dai abin da zai fidda jini duk abin da ba zai fidda jini ba alkali da iko yi shi a nan jihar arewa jihohin arewan nan duk shari'ar musulunci suna gudanarwa in dai ba a samu son zuciya wajen abokan aiki ko jahilci wajen mai zartarwa ba to za a gudanar da su fiye da yadda za a gudanar da kasashen da kake tsammanin suna shari'ar musulunci ne yanzu misali a nan arewacin najeriya mutum ya ciki matarsa ko cika ɗaya ko cika uku shike nan wace gari sai wani ya aura daga an kama wanda ya auren me yasa ka aure matar wanki sai ce ya kace ta ya kace ta ba ta idda haka za ka aure ta ya ai na kai ta wajen wajen wajen likita ya duba ce ba ta da ciki tun jiya da tun jiya da da ya sake ta dai ni da nake ina kanta na kai wajen likita ya duba likita ya ce ba ta da ciki tunda ba ta ciki mai idda kaga idda harkan harkan shari'ar musulunci ne a nan doka ba za ta hana wannan aure ba amma shari'ar musulunci nan da nan alkali sai ya sa dan sanda ya kama mutumin da ya daura auren ya kama wanda suka daura auren ya kama duk a kulle su akan shari'ar musulunci haka za a yi nan arewa amma inda waɗansu jihohi ne ba magana ba to irin waɗannan in dai an yi adalci to ba za a zarge su ba abinda zamani ya gajiyar da mutane a kowace ƙasa akwai abin da zamani ya gajiyar da mutane yi wato in an kasa shari'ar musulunci ta arewacin najeriya kashi goma waɗansu ƙasashen da ake cewa suna shari'ar musulunci wasu kashi ɗaya cikakke ba mu mun sani in ba a sani ba kuma muna hulɗa da su kuma alhamdulillah mun dan karanta wani abu na sanin shari'ar musulunci din ba labari muke ji ba ba labarin mutanen kawai muke ji ba ba labarin shari'ar musulunci muke ji ba ba sai mun je ba gurda mun ga an yanke hannun wani barawa mara gata an rataye a nuna mutane ko an kalle kan wani mutum mara gata ya kisan kai ko ya wani abu ma wanda yake akwai khilafan kisa a kai to irin waɗannan bai kamata a tada hankali don kawai biyan bukatan waɗansu mutane makiyan ƙasa waɗansu samari su tashi ta zagi a yi jihadi a yi jihadi a yi jihadi a yi jihadi wannan ko kaɗan ba gaskiya suke yi ba suna biyan bukatun waɗanda suka sa su wannan aikin ne na tada hankali ai kowane abu mai shi ne zai yi maganarsa malamai su suka san menene musulunci menene jihadi cikin musulunci su suka san menene shari'ar musulunci menene abin da ba shari'ar musulunci malamai ne suka sani ba samari wanda ba su yi karatu ba saboda haka waɗannan abubuwa duk ta da hankali ne daga waɗansu wurare don biyan bukatar wasu mutane in ba haka ba duk waɗannan guda ashirin da na kirgo wancan karatu na na baya suna nan tafiya daidai gwamnati ba ta taɓa ba sai dai wannan guda biyar ɗin nan masu yadda yiwu tun zamanin annabi tun zamanin sabai ba wanda ya sai sai hukuma hukuma ce take yi a wurin da babu hukuma wannan abubuwan ba za a gudanar da su ba inda wuri ba hukuma to waɗannan abubuwa suna nan akwai abubuwa da yawa waɗanda kowace ƙasa larurar zamani ta hana a gudanar da shari'a cikakkiya misali babbar ƙasa tsarkakakkiya a cikin musulunci ba kamar saudiya a yanzu to kaga babu wata do- babu wata aya da ta nuna cewa in mutum zai je umra ko zai je haji sai wani ya yarda tunda Allah ya yarda to baka da iko ka je haji yanzu sai wani sai wani ya yarda Allah ne ya ce ka je kai haji ya ce garinsa ne kuma kai bawansa ne kuma kai musulmi ne ba abin da zai hana ka je zaka tun larurar zamani ta hana kila sai an yi visa kila sai an yi passport kila sai an yi allura larura ce ta zamani ta kawo kaga wannan dole sai an bi larurar da ta zo din kuma dole ne an saba shari'ar musulunci amma dole sai an yi haka ne saboda larurar zamani yadda su waɗancan su ma larurar zamani ta bi ta kansu akan waɗansu abubuwa kuma ba ba wanda ya kore ka daga baka daga madina cewa wai wanda ya baka izini ai izinin da ya rubuta maka ya wuce ba wannan al-lissafi tunda Allah ya ce sawa'un al-atu fi wal bati a makka wanda yake mazaunin garin da bako musulmi wanda ya zo yau duk daidai suke karfin su ɗaya ne balle wani mai sarauta kaga wannan qur'ani ne faɗi wannan amma da yake laruran zamani ta sa su ma dole sai sun biyo su dokoki na zamani tukunna kaga dole sai su aje wa'annan ayoyi su yi su yi abin da zai dace da yadda suke so saboda haka mu ma nan Najeriya sai haka din ta samu misali yanzu idan mun ce demokradiyya demokradiyya ma nan demokradiyya dai akallan abin da ni na sani shine mutum dan adam yana da yanci yayi duk abin da yake so wanda ba zai cuci wani ba ba zai cuci gwamnati ba yancinsa ne in zai sallah yancinsa ne in ba zai sallah ba yancinsa ne in zai sha giya yancinsa ne in ba zai sha giya ba yancinsa ne kada in ya sha giya kaga kare jiki wani to irin waɗannan in dai yancinka ne to mu nan Najeriya mu ce to mu musulmi yancin ina ce kowa da iko yancinsa abin da yake so wanda ba zai cutar to muna so muna son Allah muna son Annabi sallallahu alaihi wasallam muna son addinin mu mai shari'a cikakkiya kar a rige mana komai shine yancin mu abin da muke so kenan ai mana kuma wannan abu in an mana ba zai cuci wani ba ba zai cuci gwamnati ba dama ka'idar demokradiya kenan kai abin da ranka yake so yancin ka ne wanda ba zai cuci wani ba ba zai cuci gwamnati ba wannan ba zai cuci wani ba zai cuci gwamnati ba kuma yana daga cikin rukunonin demokradiya wato majority suke da murya wato jama'a mafiya yawa suke da murya minority ba su da murya wato jama'a wanda aka fi su yawa ba su da murya in haka ne sai mu ce to Najeriya misali misali nake bugawa ba wannan yin magana ne akan abin da yake waki ba sai mu ne musulmi muka fi yawa a ƙasa to saboda haka za mu gudanar da shari'ar musulunci a ƙasar mu ɗari bisa ɗari yadda ba za mu cuci waɗanda ba musulmi ba za mu basu su yi yadda abin su ya nuna musu ba zai taɓa addinin su ba zai taɓa namu ba amma mu za mu gudanar da shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari kuma za mu kiyaye muku mutuncin su kamar yadda ake a zamanin da to in mun yi haka abin da zai faru mu rubuta haka a jaridu mu faɗa a rediyo a talabijin duniya ta ji to yau din nan juma'a kamun rana ya ce amerika ta gayyato kabirai dan uwanta sun kawo mana gam suna zuwa mana wuta a kasar mu su ce ai mun danne waɗansu mutane mun sa su addini tilas a ƙarya ba ko tilas muka sa su addinin ba ga waɗansu mutane ne aka hukunta sun kakkashe mutane sun ɓata kayan gwamnati sun sun ce za su yanke ƙasa sai da kyau a ƙasar waje an bincika an tabbatar da laifin aka hukunta su a bisa hukuncin shari'a wanda kowace ƙasa ana yin irin wannan mun yi ma aka ce za a samu takunkumi mun yi laifi wanda suka yi balle fa in mun ce haka din zamu to saboda haka musulmi musulunci da wani abu ana kira ittika wa kasu birraini wato bi ta hanya mafi sauki hanyoyi masu muni guda biyu to amma akwai hanya mafi saukin muni to in suka zama dole sai ka bi su a musulunci sai a ce an nuna maka mafi saukin ta nan zaka bi yanzu misali banki haramun ne mu'amalan banki haramun ne tunda yake akwai riba kamar yanzu mun ce mu musulmi ba za mu aikin riba ba abin da zai faru da farko tukuna a cikin addinin mu rukuni ɗaya ya faɗi ba zuwa haji kenan tunda ba a banki to ka gani kenan a hau ta hanyar aikata haramun din nan na mu'amala da banki saboda larura ubangiji ya ce wa kad fassalakum ma harrama alaikum illa ma qultum ilayhi na riga na muku bayani illa illa na haramun na ga muku in kun matsu na yafe muku lokacin matsuwa to kaga an yafe mana wannan haramci na banki kin don mu samu mu cika rukunin musuluncin mu ya zama haji ya zo to in ba banki ba haji ai musamman yanzu dai kenan na biyu jin daɗin duniya gaba ɗaya ba zai yi ba gare mutum da in ba an banki domin shi ne ka tarko guda ɗaya na kaiwa kaya ƙasar waje da karkuwa kaya ƙasar waje to in an ce ƙasa ba ta samun wani abu daga waje ita ba ta kaiwa kayan ta waje ina za ta zauna lafiya ba ta da makamin kare kanta ba ta kayan jin daɗi kuma in ba bankin za ka yi cinikin miliyan goma miliyan goma suna hannunka akan me za ka rafta su daga kano ka je lagos ko ka je abuja to amma in ka shiga banki kai draft sai ka je lafiya lau takardar ka tana aljihu amma in kuɗin ne ka ɗauka kiri-kiri za a kashe ka ɗauki kuɗin kiyaye rai kuma wajibi ne ubangiji ya ce wala tuktu an zakun nan zakana bikum rahima to irin waɗannan duka sai malamai ne suka san waɗannan don su riga sun karanta abubuwan ba wai labari suke ji suna ihu suna yawo kamar samari masu da ai jihadi ai jihadi ai jihadi ko kaɗan wannan ba banna ne a bayan ƙasa wato kowanne abu a bar masu shi su yi aikin su yi aikin su kamar yadda kowanne ma'aikaci zaka karka samun baki cikin aiki na to da kamata su malaman a bar musu nasu waɗannan su ne dama ake yin bayani a kansu ga ga gida guda biyar an faɗa ga ga ga ibada guda biyar an faɗa ga yanzu an shiga cikin maganan mu'amaloli an faɗi na amanoni na naɗe-naɗe da amanoni ko waɗanne iri an shiga na kuɗi da abin da kuɗi ke kawowa an shiga aure da aure abin da ke kawowa to sauran guda biyu wato biyar biyar sau biyu su ne ka wuri in kayi laifi malamai su gaya maka abin da za ka yi ka kukuta amma ba kotu za ka yi kaushi ne kafara kafaran rantsuwa kafaran jihari kafaran kisan kai uzu billahi kafaran wajen haji kafaran su masu biyar ne sannan a wuce a je masu fitar da jinin to su kan wannan sai an yi taro kowanne in za a hukuncin sai an kira mutane su wale ta kaza ba ma fa'i fitin nan in za a zartar da hukunci sai an tara jama'a su zo don a tsoratar da su wajen yanke hannu ne wajen duka ne wajen cire kai ne sai an samu jama'a masu shaida to wannan ba wanda ya yi sai hukuma ko da mutum da bayinsa in bayin sun yi jina kana da iko kai musu gudana tun da ke guda arba'in ce amma ba ka da iko ka yanke hannun ɓarawon bawanka sai ka kai hukuma ba in gane ba ka ɗauko ka hannun ka yanke hannunsa sai ka kai wajen hukuma to waɗannan su muke so a gane don a san gaskiyar masu gaskiya da ƙaryar masu ƙarya duk sabari masu ihun nan shari'ar musulunci shari'ar musulunci ba su sa su aka yi don su tada hankalin ƙasa ne kawai don bukatar wasu mutane amma haka abin yake ba shari'ar musulunci haka take tana tafiya daidai da abin da larura ta hana kuma ta hana tun da dai idan zamanin yunwa an hana yanke hannun barawo saboda larura a zamanin yunwa in wurin yaƙi ake an hana yanke hannun barawo can wurin yaƙi ko a yi masa haddi ko wani iri a wurin yaƙi ba a yi saboda tsoron kada yi zafi ya fita cikin musulunci ya koma cikin kudancin sojoji to a kan guda ɗaya ma ga yadda larura ta hana balle ga baki ɗaya za a kawo bom a yi ta halakar da bayin Allah idan an ce an fito fili din ga kuma yanzu ana shaidar musuluncin alhamdulillah kamar yadda aka samu dama sai mu roki Allah abin da mu samu dama ba shi kuma Allah ya kawo mana shi kamar yadda ba mu iko yin waɗannan guda 20 din sauran guda biyar din ma mu tsoro kun Allah Allah ya ba mu dama da za mu samu daman gudanar da su wannan shine nake so dama in bayani akai tun da muna cikin maganar yanke hannun farawo ne حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن امره بنت عبد الرحمن آه أنها قالت خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد ببرد مراجل فارخيض عليها خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البردة ففتق عليه أنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة فخاف عليهم فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتشوا عنه وجدوا فيه اللبدة ولم يجدوا البردة فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة أو كتبا إليها واتهم الأبد فسأل ف- ف- فسئل الأبد عن ذلك فاعترف فأمرت بعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده فقالت عائشة القطع في ربع دينار فساعدة Imam Malik ya rawaita wannan hadisi a wurin Abdullahi Abdullahi dan Abubakar dan Amr dan Hazmu shi ko ya rawaita wajen Amratu yar Abdurrahman annaha ita wannan mai riwaya qalat ta ce karat jat Aishatu wata rana ummu mu'mina matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makka ta fita za ta je Makka ko haji ko umra kenan da za mu ajiye nan sai mun sake dawa insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulil خاتم لما سبقنا في الحج والحج والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم